والقرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wanda rana ta juma'a goma ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida makarantar nasara shi ma goma ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta juma'a ba su domin kenan na duk da ba an sa da na wasu a wari al'amura masu gudurowa a ranar irin wannan muna karatu a wannan risala wannan littafi al-buyuru wa ma yushraku wa yumna'u minha saye da sayarwa abin da aka shara'anta da kuma abin da aka hana. Kusan sati na biyar kenan, kusan sati guda biyar ga wasu bangarori da jirgin ba a samu yin karatu ba. Kusan sun karatun da muka yi hudu ga watan jimadin akira daidai da shida ga watan Disamba. Ta bayo ga tana goma kan ke juma'a ta ya biyar kenan ta ci muna fatar biyar na ita zai mana alkhairi wannan shi ne darasi mana ashirin da bakwai a jerin gargarin da littafi da shi da ne ashirin da bakwai ne shi ashirin da bakwai za mu tashi sabon fasari wanda shi ne yake karkare bayanan da ya shirya a littafin wanda littafin aslan wanda ba ce ta jamayyar malamai kamar majuhudatin ne jama'iyya wanda ya kawo wanda ya kawo mana yake faslun ga wani fasalin tasirin sila yanke farashin kaya a silahu a yanke farashi والبضائع da kuma tasirin bada'i in an ce asila kayan sayarwa kayan sayarwa ko kuma shi farashin kayan sayarwa ko kuma an kace kuma in kace albaba'ihu jami'i ne na albida'a malamanmu na zaune suna fassara bida'a da cefane kayan da za ka ɗance hannu kayan da ake zuwa a kayo kenan a yanke farashinsu ko kuma a yanke gwargwadon yadda za su rika kewayawa a tsakanin mutane da menene tanadi da hukuncin shari'a a ƙarƙashin irin wannan al'amari shin gwamnati ko jagorori ko shugabanni za su iya zuwa su yanke farashi ta ce misali jarkar ruwa kudin takara siyar shinkafa mudun shuga ledar magi manganar yashi sifar kasa yadi kudin dunki misali duk sai a yanke masa farashi har kilan nama ma res na kwai ma da duk komai da komai to za a iya yin haka ko ko ba za a iya ba waɗannan kayan amfani su ne albaba'i ɗin kuma su ne tsela ɗin saboda ai su ne jari ko kayan sayarwar shi dan kasuwa قال العلامة ابن منظور العلامة ابن منظور الأفريقي نم هنا إشارة نزوة بالتاجي كنا لسان العرب بالتاجي هنا قام هو ديكشناري inda ya rika fassara kalmomin larabci daga larabci zuwa larabci bugun da ya fi kyau kuma za ka shi mu zagayawa tsakanin mutane shine bugun da daru sabir suka yi kairu kenan littafin akan same shi a cikin mujalladai goma sha biyar ya yi da ya kenan ya yi tsohuwar mukaddima da bayanan yadda ya shirya abin nan da sannan ya ɗauki wani manhaji na idan ba ka fahimci ina ya nufa ba sai a baka mujalladin sha biyar din ka gaza gano kalmar da kake so ka gano ya ɗauki manhaji ne na madrasatul takalifi in ka tashi kalma sai ka ci hada kan misali yanzu kana so ka samo kalmar zahaba to ba za ka same ta a gidan zabin ba sai dai ka je gidan bawo shi harafin karshe yake kallo yake na bayi kuma kan yace maka babu da baɗi yana maka ishara ne zuwa ga gaba sai kalmomin da suka kare da bawo amma kalmar da ta fara da babu ba abin da ya dame ki da ita sai dai idan ta fara da babu kuma ta kare da babu to Allah ya so ta sai harafin karshe kawai yake kallo madrasar ta kalili kenan shi wannan manhajin yana da sauki akwai wanda suka yi shi da yawa a kamusul mubi na bari abadi da sauran duk irin wannan manhajin suke amma akwai wanda manhajin suke shi na kowa wuya kamar manhajin da hannun da nuna hama da yake yana kallon makarin ne ko makarin ne na haruffan kalmar ga ta kai dai al'allama ibn manzur al-afriqi zai iya tuna kamar ya rasu a cikin karni na takwas bayan hijira yake cewa at-tas'ir abin da yake cewa at-tas'ir shine takbiru sir yanke farashi shine price control kenan tahdidu sir at-tas'ir a zuwa sawa abu farashi kace wannan abu ku kamfani da kuke kerawa kada za ku siyar ku matsakaitan 'yan kasuwa da kuke siye daga kamfani kai tsaye kada za ku siyar ko kuma kananan 'yan kasuwa da masu bukata da amfani ke shira kuma kanana kuciyar da ce ɗan wata kana yin silinji za ka siyar da shi dubu biyar wanda zai siya a hannunka biyar da ɗari shida zai siyar wanda zai siya a hannunsu biyar da ɗari takwas zai siyar suna kana samu wani ya sai da silinji biyar da ɗari takwas da goma sai gidan yaji a duniya akwai kasashen da suke amfani da wannan tsarin kowa ribar tana nan ana kallo saboda in an yi da kirin sun yi la'akari da ko karantarwa ta addini ko kuma sun yi la'akari da kwarewar su ta kasuwanci to kaga a lokacin ta ce a daure a kalle na shari'a yace wannan magana wannan kalmar za ta same ta a cikin lisanin arab mujalladi na hudu shafi na dari uku da sittin da biyar wal asli asali تحريم التسعير حرمت حرمت price control aslan shi ne abin da ya fi dacewa aka ce to yanzu gwamnati za ta yi shigowa ta yanke farashi da ce asali gwamnati ta shigo ta yanke farashi bai halatta ba lima ja an anas saboda hadisin da ya zo daga anas ibn malik radiyallahu anhu Anas ibn Malik ya rasu hijira da shekara tasa'in da biyu. Hijira da shekara tasa'in da biyu. Ya da suke rigingimu da dama a rayuwar shi. Rigimar Abdulrahman ibn al-As'ad da juyin juya hada da yi yunkurin ko tawaye ko juyin mulki wanda bai nasara ba duk Anas ibn Malik ya riski wayannan ababe. Sai dai Allah ya rike hannun shi bai tsoma baki cikin hada su ta shugabanci ba da aka sai zama na ya kubuta lokacin da fitina ta cima da baitacci manyan wajiyan Allah da ya sani kana ibn malik an ibn malik radiyallahu anhu yake cewa kada sa'iru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam farashi ya hau kaya sun yi tsada a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙalu ya rasu lalla sai sahabbai suka yi tawaga suka je suka ce ya manzan Allah sa'ir lana kai mana price control mana ka mana farashi ya manzan Allah duk kayan bukatun nan kai yanke mana kuma kaga wannan fadarasi ne yake koyarwa kenan mu al'umma gaba ɗayan ajin masu nauyi da ƙasa mu sani farashi zai iya hawa tun da dai ya hawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana biyan abu shi da ya nunka ya tsara nunkawa ya tsara nunkawa to wata duka la ayyamu da udu ha bainan nas al'umma za ta iya haduwa da wannan bayan wannan na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu hawahawar farashi a kasashe da dama tun a karnukan farko to in ya hau din ya ake ya ake yi to kaga su da farashin ya hau wani mataki suka dauka sai suka yi tawaga aka samu dattawa sai suka je suka samu dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba wata mafita sai shi da barkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana suka ce sa'ir lana ya rasulullah a sa mana farashi ai price control fa qala sai ce inna allaha huwa al-musta'in Allah shi ke sanya farashi kowa na da misali akan haka dan kaga kaya sun hau karka tsorata a Allah na nan wa inda Allah min hal makharaju akwai fita a wurin Allah Allah a manzon da sallama yake cewa Allah shine mai sanya farashi shine mai zai ce to shi Allah shine zai kaddaro ko ya sa cewa kaya kaza zai hau kaya kaza zai sauka kaya kaza zai hau kaya kaza zai sauka sannan shine alqabid shi ke rike kaya wannan galiba kuma da bisu fasara an ce alƙali ai galiban farashi na hawa ne lokacin da kaya suka yi karanci kuma buƙatar kayan ta yawa amma idan kaya suka yalwata to ko da da buƙata da yawa kaya galiban farashi da hawa balanta na ai sa'a kaya yawaita kuma buƙata ta karanci da kaya sun fadi sami da sabin da kuma ce na za a kuwa musa'in alkali shi ke damke abu shi zai damke kaya shi ke nan sai ga farashi ya hau albasin kuma shi ne mai yalwatawa da shimfiɗa kaya yanayi ya yalwata kaya ɗaya kenan ko kuma albasin ya yalwata wa masu sayi ya yalwata wa masu sayi za ga yi wasu kasashen gwamnatocinmu da suke bayar da misali eh misalin haka yake amma akwai wani abu a ƙasa da shi ya fi muhimmanci a kan lama ba ka kallo. Za ka zo mutum ya zai ya ɗaga maka biredi ke kundin shi nan. Sai ya zai zai zo da wanda suke sai kuɗe da biyar ba. Sai sai maka dala takwas ya siye shi. Sai kuma sai kamar ka ɗauki waya dubu ɗaya da ɗari shida so takwas. Kawai biredi na tsada. Kama a awa ɗaya aikin nawa ke. Shi ne abin tambaya kuma. ta ce a awa ɗaya kuma yana iya yin aikin dala hamsin. Idan ya cire dala takwas ya sai biredi wanda kuma zai ci yau zai ci gobe zai ci jibi. Da shi kenan kai kuma naka sai ce to ka gani ai nuna zai ma ta kamar shi dubu da ɗari to kai kuma a awa ɗaya aikin da muke. Ta ce kai kuma a awa ɗaya kana aikin ɗari uku da hamsin. Shi kenan a buga da sabi a kai. eh kai kai boko duk kowa ya boko ba abu da lissafi da mu ga sai a a ai muna ruwan kenan ba na shi ya ta arha kenan shi na shi ma ya kai dala goma ma duk ya yi arha na ka kuma ko naira ɗari biyu ya dawo har yanzu kana zuwa awa ɗaya za ka mu ɗari shida sai ka ƙara wata awa ɗaya da wata awa ɗaya sannan ka sai biredi kawai sannan sai ka ƙara wata awa ɗaya ka sai madara sannan sai ka kara wata awa ɗayan ka sai naske da bombita da lifton da nake yana aikin wani sai a shayi ya gani to kuma kai ta rayuwa ne ba a yi shinkafan nan da masu manja manja ai likita ya ce ba ka gani sosai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah shine mai yalwatawa abu farashi zai iya tashi sai yalwata maka sai ka samu kayan sai sai ga ba ma za ka cika damuwa ba sannan arrazzaku Allah shi ne mai azurtawa wannan kuma zai cuci bangare biyu ya fi ɗan kasuwa wallahi suka farashi ba shi zai sa ka yi arziki ba ba shi zai sa ka yi arziki ba kawai ka bari in ya rubuto ka kawai ya rubuto ka sai na Usman wace irin kyauta ce ba ya yi da za ta fita buka ya yi kamar ka ce tirelan dangote ya wuko ta abinci da ta shigo kawai kaya za su shigo da daddare da annabi na nasiha jama'a ba da gudunmawa za mu tafi yaki in ke yace kaya na za su shigo ra koma ɗari da kayan su na ba Allah to shi kenan ka tauri an ce an kwana ko ba a ci ba ba nan take ba dan an bayar ba shi ne sa kuma ce ba za a kwana ba to yace ar-razzaq ko kuma ar-razzaq wanda shike yalwata wa mutane har su samu abin sai kamar yanzu ana koya musu darasi da ai abin da ya sa kuka kawo kukan farashi ya yi tsada ai karancin abin hannu ne ya sa kuka gane farashi ya hau amma idan akwai yalwar abin ai kai ko a jikinka ko a jikinka wani wanda ya saba tafiya kasashen turai ya zo kace mashi wannan biredi ya zai shi kato dari can kuma suna sayin shi dala takwas sai ga to ai ya yi arha ana arha shi ko a jikin shi ba zai damu ba ya ce wa inni ta fi sallallahu alaihi wasallam ce lallai ni la arju ina fatar an alqa rabbi in haɗu da ubangiji na wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi mazlama bi mazlimati ko bi mazlama ina fatar in haɗu da ubangiji na babu wani mutum a cikin ku da yake tuhuma ta da zalunci idanin da cewa na taɓa jinin shi wala malin ko na taɓa dukiyar shi idan na zo na sa farashi zai iya yiwuwa in taɓa yan kasuwa na cutar da su ya ka jiran lahira za su kai kara ta kuma Allah zai fatan musu haƙƙin su ni ba aiko ne bane in yi zalunci ma na sanna ka illa rahmatan lil alamin wannan hadisi ya fara da Abu Dawud da Tirmidhi wa Ibn Majah al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka suka fitar da shi wannan matsalar malamai sun yi maganganu a kanta wadda fassara ba zuwa halin ilimi wani sashi na ma'abuta ilimi sun yi bakin baki ga wannan matsala ta tafsir ta tasir matsala ta yanke farashi fa ta zu ala kismaini sai suka mayar da ita bangare guda biyu mana sai raba ta gida biyu matsala ce da za a kalle ta ta fuskoki guda biyu wannan bayanin da ya kawo shi ma da nan ibn al-qayyim haka ya tafi kai cewa mas'alar yanke farashi mas'ala ce ne harshe guda biyu fa in kana fi ziyadatu fi as'ar as-sidai wal bada'i wal khidimat an thaman al-masal natijata qillat al-ardi wa ziyadati as-sanad fa hadhihi az-ziyadatu jahdika idan abin da yasa farashi ya hau karancin kaya da buƙatuwar kayan daga masu amfani kari ya halatta shi yasa kayan da suka sa shi ne idan kana da wasu yanzu kaya da ka tara a su ta siyo su naira ashirin ashirin amma yanzu ana siyar da su dubu biyu riba ce ba da ka fito da suka siyar dubu biyu so an da ke sai ka siyar naira ashirin ashirin da biyar biyar dubu biyu ka za ka siyar bisa in ka siyo kaya yanzu ka loda ta su kawai zuwa gari ya waye sai farashi ya hau to da wani farashi za ka sayar suka ce inda so samu ne a baji na lallashinka da baji na mustahabbanci da tausayi ka siyar da tsohon farashi amma ba dole ba ne ka siyo da biyu gari na wayewa sai ka ji duniya ta ɗauka ɗari bakwai bakwai kai ma sai ka ce naka ɗari bakwai bakwai saboda ai abin da ke faruwa shi ne wata na kuma za ka iya cewa ɗari bakwai bakwai ka tashi sai a ce maka ya dawo ɗari biyu ko ka ci kayanka ko ka siyar a haka amma dai wancan na farkon ka siyar a yadda ka siyo ya fi nuna tausayi amma ba dole ba ne ba dole ba ne amma fa in ya sauka kuma to kai ma za ka sauka kuma asara ta shafe ka asara ta shafe ka ba kamar yadda masu gida da kai ke yi ba sun sati biyu aka ce man ya dawo dari tara da casa'in da uku a waya ai sai da gasar ciwo kuma su hannu ba a sanar da su ba har yanzu ba a communication ba sai daga sai ba wajen kwana goma suka fara rage har yau sun rage ba amma kuma da aka tsara yana rike bakin shi da karin suka canza jita wannan kuma turan lahira muna da kes suna direbobi ba su canza ba in ta tambaye wani direban sai ce maka kan gidan man ai ba su canza jita ba amma kai yana tafiya gidan dari tara tafiya tana nuna min gidan da ake cewa su dai dari da hamsin akwai hisabobi a lahira yasa mu ce duk tsoron da za a taga shi a cewa duniya tana da kes kamar su ya sa masu mukamin na abin tausayi ne yanzu malam Najeriya daga ta ta Adilai ko ga shi ba EFCC ko kwamishinan yan sanda zai kyaftin ba ta san shi in aka hararo shi sai ya gyara shi da ko wannan Allah ne akamul hakimi eh wannan mutumin sunan shi wani yadda ya kyafta ya masu yanzu kai ka san akwai wanda ko bam ya fake da kai ba za ka manta sunan shi ba saboda yadda ka amfana ko ka wannan wani da ya wahalar da ke ba za ka manta da shi ba wani kuma yadda ka amfana kaya mutum ne ba za a manta da shi ba to idan dai hauhau farashin ya zo ta wannan dalili ba laifi da haraja fiha babu laifi suna kafa hujja da wannan hadisi na sayyidina Anas ibn Malik wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi to amma idan tashin farashin ya zama ya zo ne saboda mugunta ta su ‘yan kasuwa to irin wannan ne wani kan yi da surfa da yanzu kace ya da su shi ne yake so ya tattauna ana kada shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani shaykhul islam da kai ta ibn taymiyyah sai zama badan ne na ata yayin na wancan shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani wanda ya rasu ya shekara 726 karni na takwas kenan rahimahullah Allah ya miki rahama ya ce إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف idan mutane suna sayar da kayansu a bisa hanya ta al'adar da suka saba kamar yadda suka saba min ghairu hulmin ba tare da wani zalunci ba daga minhum daga gare su wa kadar tafa as-si'ru sai farashi ya zo ya hau kin malikin lati shay'i ko dai saboda karancin abin au li kasratil khalqi ko kuma saboda yawan halitta masu saye kenan wai na abu biyu suke da da farashi galiba karancin kayan sayarwa ko yawan masu bukatar kaya yawan masu bukatar kaya to idan aka samu wannan ba'aza ne da na wannan a yi hakuri kawai daga Allah ne kawai daga Allah ne fa an fa fa فإلزام الخلق nan ya rubuta falzamu na halki ko abinda yake nufi abinda ya lizimci mutane abinda yake kan mutane ayyabihu da kimar aini ha su siyar da kimar yadda kayan suke ikkirahun da gairi haƙƙi a fa ilzamu na halki ayyabihu da kimar da aini ha idan aka tilasta musu wannan ya yi daidai ne fa ilisahun ne idan aka tilasta wa al'umma ayyabi'u da su sayar da kayansu da kimatin da wata kima da aka yanke ta daban bi ainiha a karan kanta ikirahun bisa tilasta musu da gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba yana nufin ta hada gairu da'i wannan bai halarta ba suna siyar da suna can shagon kuɗin guda ɗaya ko wani kanti shi ya san san bukatun da kuke da shi in ya san je a sati ya zo da katantin taliya guda biyu suke sa sai bukatu suka yi yawa rana ɗaya ma katantin da wanda suke satin sai ana siyewa sai farashi ya sani ita wannan ɗabi'a ce ta a sami tashin farashi a irin wannan wurin yake wa mannas wa masani amma nau'i na biyu inda dama ya tsaya da fitmai fa mithlu an yamtani al arbabu tila'i min bainaha ma daruratin nas ilaiha shi nau'i na biyu shine an yamtani al arbabu tila su masu kayan su siyarwa ma abuta kayan su ce kawai ba za su siyar ba irin yadda ake kafa kungiyoyi na yanzu wanda su suke sau matsala kace kun girma sai da kaza kun girma sai da kaza suna da gurbin su suna da waye saka dare kawai sai su yi ta ta san rana ya ce ba za a fara wannan nan kuma kayan nan za su tashi to gobe kai wanda ya siyar gobe su je zai siyar da kaya gobe jijuwa ne ya siyar gatawa ne kowa ya yi hakuri da nashi sai da muka shiga satin da za a yi wannan bakin sai mu ninka farashin kaya abu na ku dalilin irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ba ku kalli wannan ba ku tausaya wa na ƙasa sai Allah wanda yake sama kuma sai ya tausaya muku to idan ma'abuta masu kaya ko ɗan kasuwa suka ki sayar da kayansu ma'a daruratin nasu ilaiha tare da cewa mutane na da bukatuwar kayan kwarai da gaske suka ce illa bi ziyadatin ala da qimatil ma'rufa sai sun yi ƙari a kan ƙimar da aka sani ƙimar da aka sani wani ya kira nawa kuke sayar da kaza a yi dubu daidai nake sayarwa to gaskiya karka kara sayarwa zai fa tashi ka ɗan boye ma dai kawai ko ciyaman ɗin wannan tawaga ya kira shi sai kaza ya ce kaza ya ce kaza sai a ce to shi kenan yanzu kayan da mu rika sayar da su bi a'ala qimati al-ma'rufa da kimar da ta wuce yadda ake tsammani fa huna yajibu alaihim bai'u hada qimatul misli ga irin wannan yanayi ya zama tilas ga yan kasuwa su sayar da kayan da kimar da ta dace da kayan qimatul misli wala ma'ana lil tas'ir illa ilzamahum bi qimatil misli to an haka ne a nan ba abin da ake nufi da yanke farashi face a tilasta wa yan kasuwa su sayar da kayan da kimar misali da kimar kwatankwaci in aka yi haka malamai suka ce ya halatta ya halatta zuwa ce to kaya kaza a siyar kaza kaya kaza a siyar kaza kaya kaya kaza a siyar kaza don me wannan farashin da aka yi ce shi ne kimatul masal ko da bukatun sun yawa to kuma ana samo kayan daidai da bukatun shi ma hakan yayi to idan haka ne gwamnati ko hukuma za su yi shigowa su taka wannan rawa sai zama na an ceci al'umma daga zalunci yan jari hujja fa yadda bu ayyana zabimu da ha idza mahumul lahu ya wajaba a lizimta masu yin haka saboda shi Allah ne ya lizimta masu haka ya ce ba saban Allah ba ne inna Allah huwa musta'iru eh lalle shi ne sai shi ne mu ya tuzo mu ne mu sa tasa'ir ba har yanzu ba a fita wannan gaida ba ya ce wa ablagu min hada abin da ya fi kaiwa makura shi ne ayyakunan nasu kadin tazamu Allah ya bi as-sa'ama mutane su lizintar wa kansu cewa kada wani su ya sayar da abinci au gairau sai wani ko wani shi illa unasu ma'arufuna sai wasu mutane na daban wannan sharrin shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake sharri ne na yan jari hujja wanda za ka shi ke taɓa musu sun gaske yanzu ya za su ga babban kamfani suna samar da kaya suna sarrafa kaya abin da ya kamata yin ana so a taimaki al'umma shi ne wannan fulawar da take yi ko buhu sai mutum ya zo ya kasiyar mashi su da masu shaguna wanda zai yi sayan buhu goma su duk sai kasiyar masu saman yadda ake shi ne sai a kamfani ba zai siyar ma irin ka ba duk wanda bai da kudin da zai iya siyan tirela ɗari kamfani ba zai mu'amala da shi ba dole sai dai ka koma gefe shi wannan ya shigo kamfani ya siya dubu biyar biyar in kuka fito kek din kamfani ba ma ta fito da shi ba sai ta ina da allocation na tirela ɗari sai ne ce a to mu uku ne mun haɗu za mu sai ɗaya sai ce to dubu bakwai bakwai ku kuma za ku siyo ba kuma ba ku ne za ku kira ƙauye ba kuma nan katon shago za ku je ku ne wai manyan yan kasuwan lokal gaban kokari ku kuma sai ku je ku ba ku aunawa ku kuma sai ku ce dubu tara tara shi kuma wannan mutumi ya siyo shi ma akalla kuma ya kai da wai ya shi kuma zai ci dubu biyu wani ya koma dubu sha ɗaya bayan a kamfani dubu biyar ake siyarwa wanda da ka bar wannan mutumin ya ɗauki dubu biyar ɗin ke je can kamfanin ya siyo in ya zo dubu biyu zai ci dubu bakwai zai siyar kenan wannan dubu hudu jinin talakawa ne aka sha kuma ciwo za a umara da lafaika naka je lahira kuma duk za a yi tariyar wa'annan kai ne laifinka ka cikawa al'umma kaya kai baka ji irhamu man fil ardi bane sai Allah na da an kare kudin ba sai an bade kaga na da da shegiyar gaddan Allah yana sai ya kawo wannan magana kai bai karanta yau malayan fa'u malu wala banul bane kai ne kai wurin ka alaran man ziyarar wannan zai kai wurin ke dan ana rasa yau a makarantar ita kaɗai ce a yi an dai shiga neman ko duniya wace da to ba a yin haka shi yasa a ka'ida ma mazhabar malikiya suka ce kai ba ma a yadda gari juma'a ba sai suna da sana'o'in da za su rike su kaga kenan kara zuwa take da wani a ce kada ya wata sana'a kuma wannan formula ce aka ba mutane a garin wannan yana wannan sana'ar yana wannan sana'ar yana wannan sana'ar karka ce dole irin ta kai masa kuna lafi za ka iya nemo kuma wata ko kuma shi yana yi wancan na yi amma ba su ita ba a wani zai kare irin ta ko kuma wani na yi a nan wani na yi a nan amma can ba a yi a can wani ya je ya yi ko kuma kan wani na wata sana kai kuma sai ka sami lazimi lazimul fa'ida kenan na wannan sana'ar akwai sana'ar zaka tana da buƙatuwar wasu abada misali ga mutane nan wani na kilishi a can wani na badango a can wani na tsire a can akwai wata ne sayar da waina a can amma gaba ɗaya kuma a gefen su ba mai sai da nama to sai ka zo sai ka buɗe wurin sai da nama da kashi sai kai ma wa'in can talla yanzu ba sai sun fita waje ba to ka ka san kasuwanci kenan kan kuɗin motar mu sun huta kwarai kuwa sun huta kai ma kuma za ka huta inda kuɗin motar sun huta za ka samu riba sai ce kada 'yan kasuwa su zo su rika ƙayyade waɗanda za su sayar da kaya wai don farashi ya zama a hannunsu sai da so ga damar yi da shi za ga manyan 'yan kasuwa haka suke yi haka 'yan canji ma wai na su ba usul kaske na ba za a sayar da wannan kaya ba illa na um sai dai idan su kadai ne kawai ko su ne kawai za su iya siyarwa ثم يبيعونها أم sannan sai su kadai din su zama su suke siyarwa ya ce falau ba a bai ruhun zalika muni'a da a ce wani zai zo ya ce zai sayar sai ga an hana shi in wani ya zo ce zai sayar kawai sai ga an hana shi ne da za ka zo kai kamfanin manka ka sai man a kasa ka tace shi a kasa za ka babu babu babu babu dala a matsayin third party kawai naira da naira a kai daga ta bayan ni wannan man zan sai da shi naira ɗari biyar dan komai da komai ni a wuri na ɗari uku ko ɗari hudu ya tashi zan sai da shi naira ɗari biyar da hamsin zan ci ɗari da hamsin din lita ko wanda kake maka ba ta yadda ba so tana da wani tsari na price control nata saboda ai dole dai duk da ba dala dan ɗauko dala ta zama tattafas to sai ce wannan shine ainihin sulmi kasashen da suka ci gaba in ma wani abu ya shigo farashi ya hau rage wa mutane abin nan su akwai wani bajet na bara sun cikin kuɗin nan ne na karanta na wata ƙasa kuɗin subsidi da suka sa a mutanen a neran Najeriya wajen trillion ta sayin da wani abu ko me za ka siya a ƙasar akwai subsidi har mota kamar daga nan zuwa Kano gari hudun ka ta kai ka a jirgin kasa ne kyau ba irin namu na da ba kaga namu har yanzu na da ne to amma mu kuma kaga subsidin ake cirewa yasa haka cikin ajejo Najeriya ta fi mai kora shafawa na a to haka ya tsara an gani zubu wanda yan tararin da biyu ɗanɗanawa kusan babu ƙasar da ba ta sa sarki babu ƙasar babu ƙasar kawai munan da an sa mashi shugaba yarjejeniya da sharaɗi a bashin da ya je cewa na abin nan wani abin ban mamaki ma kasan nan ne dai addu'a ma za mu ta yi addu'a za mu ta yi wala ko rayukan wasu za a ɗauka gara ɗauka mu samu sauki don wannan talaucin da wahalar suna taɓa bauta ba eh shi ma wannan muna ta faɗa mashi kuma ya sani bugan da aka zo za a yi badar ai ka annabi ya daga hannu har ma yaji shi na faduwa Allah in aka kashe mutanen nan kai kanka ba za a bauta maka ba to wai mace Allah idan zuwan tanan ka fa suka dore Allah ta masallaci ba zai cika ba Allah islami ba su wani ba zai da sayan qur'ani to ka bige Allah ya san me yake nufi eh kan ma ba ya sani matsar ko ina ana zuwa a yi wani abu da al'umma za ta samu sassauci gwamnatin ko kunya za ta je fito sai wani bayani ko dan kina daukan ba za a gane ba sai ce an ciwo bashin tiriliyan biyu amma kuma harajin da ake tarawa an samu ƙari akan yadda aka yi tsammani da tiriliyan hudu in haka ne ba ka da bukatar bashi kenan wa amma a haka kuma sai ake ce shi ribar da tsarin da aka samu a kai shi koran nisa a sake ciwo wani bashi wai ba kasar da ba a yi bashi wato sai ka fahimci akwai kamar dabbanci dabbanci da rashin hankali a cikin abu da ga kamar dai ba mutum ta ka'a ba zai yiwu ba da ba ba za ka ciwo bashin ne don kuɗin ka ba za su ishe ka ba yanzu ka samu har yawa ka yi tsammanin tiriliyan biyu ka samu tiriliyan shida kuma sai kace bari ka so tiriliyan ɗaya da rabi dan ta samu wata kashe wata wuta wutan tiriliyan kudu kuma me za ka yi da ita idan kuma za ka yi rizami kana da buhun masara kana da buhun wake da buhun shinkafa sai da ta aika mai sai ta ba ku bashin waina duk da rijiyar nan ta yi hakuri za a biya ta yasa ma dai kuma muna ga insha Allah wata hikima ce ta Allah da ya aje mana aljanna ta firdausi ta yau ma Najeriya dan baga ya kamata a kin ya kamata kawai ina ga wannan ce ita ce hikimar akwai wannan dan wanda za mu kai kararin lahira kai suna da yawa da ana gajiya sai mun daina kaiwa tun daga kasa tun daga kasa har sama ba kowa da kai ba ya fiya lahira ba wanda zai taimaki wani yau mai farkon marfu min akhihi kai idan baka gudu ma dan uwanka ba dan kana kuka hada da riya duniya ba ta hada ku ba an ce min akhihi ma ba wa ummihi wa abihi har aka gama da ba ce wa sayyidihi ba wanda yake alamta maka sayyidu ya bani ran lahira in dai ba a yafe ma wa'annan ba shi ma ba za a yafe maki ba kaza yake ne akwai kesi akwai shakawi ko shakawa ta kai kara amma dai kuma komai mai zuwa ya ya wuce ne komai ya tilka rayuwa mu da wuri a bainan nan kasashe da dama za ga sun shiga irin wannan yanayi kuma sun zo sun sun fita to shikenan falau ba a bai ruhun zalika da wani zai ce shi zai sayar da kayan bayan shi ba ta lissafa da shi a cikin wanda za su sayar da kayan a ranar ba sai mu ne a sai a hana shi in ma zulma ko dai bisa zalunci bi wasifatin saboda wani tsari ko wani aiki to kabu min albari da ake karba daga mai sayar da kayan au da zulmin ko ko ba wai da niyyar zalunci wani dai tsari ne kawai bi ma su zalika min alfasad saboda abin da ke cikin haka na barna da keta da iyaka to sai ka za ta samun matsala yace fa ha huna yajibu tas'iru alaihim ga irin wannan lokacin ya zama wajibi a yanke farashi tilas a yanke farashi sai gwamnati da hukuma sai su shigo sai su sa farashi sai to ana shigo da kayan nan a kaza ana karɓar haraji a kaza ana yin kaza da kaza ana kaza ana kaza da haka kayan za su tashi a kaza ku kada ku siyar ya wuce kaza ko kuma ma gwamnati ta so sai ta ce to yanayin shigo da kayan bari a yi gyara a yi tsari yanzu kamar lokacin buhari tsarin da ya yi da yi ba kamar tattalin arzikin da ya amfani da shi formula ta ce aka ce a rika kowace boda ta kasa sai ta ruwa ko ba ta ruwa ko daya arewa kuma kai daga arewan kake kuma kayan an yi magana ka ce wa yunwa cikin mutane ma ta ishe su eh da kuma doka ba sai dai a shigo da shi a sashi amma kamata ya sai to za a taƙaitar da bododin muna da son shi da ba ga je shan araba ba yanzu a ga mun shiga ban mun shiga hannun yan wancan fa yanzu araba je shan gida shida kowane zon an kai masa daya an kai asaba an kai inugu an kai oyoko an kai fedorin an kai yola sai kuma ta masa zariya yanzu aka tashi wulatanci sai ce mu zariya mu ne sto sto kifa ya zauna a zariya duk jirgin da zai aiki a ilorin da oyo da asaba sai a kawo shi zariya mu rika ajewa karfa iska ya dauke sto kifa a rika kula yanzu mu da ganin jirgi yana da yawa kuma mun yi mun ci taliyar karshe ne yan siyasa tun lokacin Obasanjo yi yunkurin haka ga arewan kuma ba wasu masu baki ka san man nagga ya dau la ya mutu rijilai in dai za ka miƙa hannu ba za ka yi miƙa kafa ba in dai za da wannan tsarin da zai kawo sai ce to shikenan manya manyan bankunan kasan nan kusan kafin headquarter su na Legas to kowane babban banki ya dai kafa babban riki a kowane zuwa kaga sai ta yi balan kowane zuwan a yi mashi NNPC kuma ya zama suna aiki iri daya central bank shi ma kaf a wargaza shi duk da department da araba su shida fadar ministers ma da ake da su guda arba'in da wani abu su ma a raba shida kan gona ina aka fi gona noma nan zonta harkar ma'adinai can zonta sai a rarraba ministers sai ake to ka zan maka haka an yi adalci amma kuma a da ga ba wanda zai magana lokacin sakan usman ne kai kai suka yi masa wannan rashin kunya an ko kaiwa sai sun faɗa maka ko dozon abin da kake da shi kai su layar kuma za ka yi kuma ba za ka iya ba da za ka iya saboda ba su mika hannu ba ne yanzu kuwa mika hannu mutum ya ji an mika hannu ya fito sai dai ya yi magana ta yaudara daga wanda ma bai san Allah ba yana ta to jama'a yadda halin da muke ciki ai ta addu'a ai sai da kace ai ta addu'a ma ka sa Allah ma dai ke ba zai karba ba to da ba kwa shiri kwata kwata wani ya kwace kayan shi a gaban Allah ko ya kai a roƙi Allah a yanzu mu abin da muke so ka fara dawo da kayan ka gaban shi ka yadda shi ne huwa rabbu da ilahu yanzu dai ga gefe ba san kuma mu wani department da ban mana ba ala sa kana ban mana su eh wurin aje matattun jirage kaga ana dauke research ko a dauke training shine babba ko inda ake horar da ba dama tuntuni ya rabawa ana son wurin tun lokacin obasanjo an ta yin gurin haka aka saba su kishi suke ga dannewa sai yanzu ga wannan da bai jin maganan ya zo a shi wannan sun da kuma ne in yi kuro sai ya yi
za a kan magana ba su ya nuna ba su ya aka yi da arewacin biya ne su ba sa biya magana ba su na sai
ne ka gani illar waya a kan shi ba komai kana tsoro mun fi su eh yanzu mun fi su
sannan aka dawo wasu ɗan wasu ruwa da kanar wasu ruwa da su da rikin nasa da kwallon don ba eh shi ne gyaran da aka ce ya kamata su yan majalisun mu su ya su ce a yi a in ka sama din wajen shafi ɗari uku da wani abu ko in ka karanta kusan abubuwa da yadda masanin suka ce abu biyu ya kamata a yi gyara shi bil din ya yi bezin ne a kan vacation kenan inda inda headquarter kamfani take to su kadai za a ba ba ka san su na ba suna ka duk wayar da ka kira kamfanin suna Lagos suna ka duk wayar da ka kira aka kira ba ya Lagos za a ba to amma abin da ya kamata yan arewa su yi fada sun yadda amma nan wurin ya koma consumption inda aka yi amfani da abin nan za a ba ba shi ya kamata a nema a fara gyarawa an faɗa musu an an karar da su amma daidai gwargwado an yi an yi abin nan zama kuma abubuwan suna tafiya daidai gwargwado rana ya ce ba na nan ina azare muna tare da wani malami daga kano mana wa bakar abdulsalam baban gwade wasu san shi shi ne muke hira da shi akan wannan ishe yake ta su kwafe samar da dogarawa ya gabatar da wata fefa da har sanatocin sai a lokacin suka san ba mai ake ne a to dama mana dan sakan da bare ya tsaya sanata dan sakan da zai tauna rigimar ne mutanen ta ba za ta sani ba ai wato an lalata harkar ne an lalata harkar ya za a zo a ce ai ya kamata a ce ba za ka je kai da wata kana da wasu wata wata kwarewa amma za ka zo ko komi ba ka taɓa yin aiki ba ko shara ba ka taɓa yawa wata firamare ba da sunan aikin public service ko kuma public abin na na kamfanoni private ko ta za su zaka yi tsayawa takara duka an gobe a can ba yanzu daga Kano ba suna da wata barista ba da baban shi na takara sai baban ya rasu a NNPC dan yana yawo a titi aka kira shi aka ce ko sai sai kai za ka yi takara ba a tin da ya sani kullar mutane shi ba ko shi da mai angware ta bai ba ni kaɗan san aikin yana na a tabbas turancin kuma iya na sakandare nan dai ake danji can ku aka fara zuwa kana dai kallo yadda ake yi za ga wani sai dai kawai har bacci ma wani yake in ka ga mutum na bacci ko dai bai gane abin da ake cewa ko kuma ya kosa a tashi amma mala in turanci ne turanci kana gane da ake da ba za ka yi bacci ba ba ka ke bacci ba ana tila qur'ani ka gane da ake cewa wallahi ba za ka yi bacci ba ka ba da sai baccin su kawai suke yi shi kawai dai a kallame su ba ka iya karantawa ka zo da fil shafi ɗari bakwai kuma an ce jibi za a zauna a yi abin nan iyaka kawai zai kira wani lauya ne ce karanta kai mun samari a rabin shafi shi kuma ya karanta zai karfi banki inda kaɗan karkata ne inda akwai kason ku to shi ma ka ga shi ma da nashi a ƙarami ha babba addu'a ce eh na bayani cikin kamfanonin abubuwan da na waya eh ya fi tsoron kamfani ya ce yana magana cewa ko wata anguwa a san da yanzu haka a cikin duniya ba ta cikin ciri ba cikin wannan anguwa cikin duniya amma kuma dai tafi Lagos eh saboda kamfanin nan cikin yara da ke ciri ba Hausian na wannan sadarwa kuma daga kashin yara da yi da zuwa yara amma ko da rukun yara tsoron ba za su samu don ba su ya kamata su yi abin da ya kamata kwarai kwarai da gaske da yawa dai an an karar da su kuma sun fahimta in da yarda suka ci gaba da tafiya a yadda suka faro kwanaki to duk ɗin ba zai iya kaiwa ba duk da ya ce ba gudu za ja da baya ita wannan kalamun ma ba su kamata ba magana magana ce masarafi ake yi ko alheri ne in mu muka ce da za ka yi ma muka ce ba masu adam kare ya ka kyale mu radda ta bayyana muka sha wuya sai ka ce shi ya sa ka so a yi sai mu gano kai wali ne na daga cinyo abu da ce to to mun ce ba masu demokradiyya ake yi mulkin jama'a dan jama'a da ake yi da jama'a in aka za kuma za ta sha wahala sai maza maza sai a yi wani abu shine yake mutta tsira ne sai ai maza sai a shigo sai a kayyada farashi ya haifu la yasiquna illa bi qimatil masal sai da ba za a yadda a siyar ba sai da kimar misali wala yashkaruna amwalan nasi illa bi qimatil misal sannan ba za a sai dukiyar mutane ba sai da kimar misali ila taraddudin fi zalika inda ahadin min al-ulama ba tare da wani kokonto ko shakka daga koma da ni ba ba wani malami da ya kokwantan wannan ya za za ta shi rufa ya kuma tuni a cikin mutum ulfatawa ya tattauna wani kabiyar ta tsaye ya ce lallai akwai lokacin da ya halatta sai akwai lokacin da ake da bukatuwar ma gwamnati ta shigo ta yi abin da ya kamata amma ta kyala a yan kasuwa ko abin ya nema ma kanshi farashi ba hankali ba ne in ka yi ma wani abin haka akwai abin da ba za ka yi mishi haka ba akwai abin da rayuwar al'umma ce abinci magani da sauransu waɗannan ababe ne na rayuwa za a shigo a ga an yi tsayuwar daka sun yalwata al'umma yadda ya kamata saudiya irin shi take yi ai ba noma suke yi ba haka masu ruwa sau ɗaya sau biyu a shekara ya ce za ka suna ta godiya a harami na mun gode bana an yi ruwa biyu gari ya yi daɗi ba shuka suke yi ba ba ba ku ce ga yadda abincin yake a yalwace da arha kuma wanda da kudinmu na da kima a ce misali yanzu in ka rike neran najeriya za ka sai riyal hudu sai ga shi nan abinci na riyal goma naira biyu da kwabo hamsin kenan ai da da an walwala amma ku duba riyal da yake tunkara kusan ɗari biyar yanzu riyal ɗaya ba wanda saudiya lokacin da ta fara jin cewa kila tana da rabon arziki mu Najeriya tuni mun tsallake wurin lokacin Sardauna. Gun Najeriya su suke ba shi. Suka na Saudi ɗaya, ka duba kamfanin da suke da shi, yanzu ma yana nan suna wani babba. Saboda ma da wadata wani wani binni suke da yawo a kan teku. Ka kashe wajen dala biliyan talatin da wani abu. Kawai binni ne za a saka shi a teku ya ta yawo komai na rayuwa akwai. Ya rika tafiyar kamar kilomita shida duk awa ɗaya. Yana yawo zai ta zagaye duniya. sai wuya zo afirka don akwai bandit da karsa na da ta ga muka yanzu wutan lantarki ma da yabin ta ake ba ta to wannan ba ne kokonto cikin malamai game da haka da annahu idza kana da umana a ghairahu domin idan idza kana kad mana a ghairahu in ya hana wani su ayyabi a zalikan nau'a da ya sayar da wannan nau'i au yashtari ko ya saye au yashtari yahu ko ya saye falau suwi ga nahu ayyabihu bi maktaru au ishtarahu bi maktaru kana zalika zulman lil khalqi min wajhihi idan ka da yan kasuwa su sayar da abin da suka ga dama da gwargwadon da suka ga dama ko su saya daga wanda suka ga dama a da suka ga dama da farajin da suka ga dama wannan zai zama an zalunta al'umma min wata aini ta fuskoki guda biyu zulman lil ba'i'in zalunci ga masu sayarwa alladhina yuriduna bai'a tilka al-amwal wadanda suke so su sayar da waɗannan dukiyoyin kayan sayarwar nasu ƙananan yan kasuwa ko manyan ma sai an takura ka yau dole sai dai ka sayar da galan kaza ko lita kaza ko tanki kaza ko ton kaza sannan wa zulman bil mushtarina minhu sannan an zalunci masu saye daga cikin su su kansu wanda suke zuwa su saya dan amfanin yau da kullum an zalunce su sai ce wal wajib abin da yake wajibi idan lam yumkin jafu jami'in zulmi idan ba a samu ikon tunkuta zaluncin gaba ɗaya ba ayyud ba'da mumkina minhu to a tunkuta wanda za a iya daga ciki فالتسير في مثل هذا واجب بلا نزاع sanya farashi a lokacin da 'yan kasuwa suka zama irin waɗannan azzaliman abu ne na tilas kuma wajibi babu jayayya a ciki wa hakikatuhu hakikanin shi shine ilzamuhum an la yabihu aw aw la yashtaru illa bi thamani al-mithli a tilasta wa 'yan kasuwa kada su sayar da kayan kuma kada su sayo wasu kaya sai da kimar misalin kayan wanda gwamnati ta yanke wa hada wajibun wannan wajibi ne bi mawabi a kasira a wurare da yawa min shari'a na shari'a wurare da yawa na shari'a ta tanadar da haka da haka ba ba a saba wa Allah ba ba a fita daga da'ira kuma na umarnin shari'a ba wannan shi ne bayanai da yake korowa dangane da abin da ya shafi sanya farashi ina da saboda yanayin lokaci sai mu gane Allah sai mu gare sun gaba sai mu sake maganar da Allama ya yi sayyim rahimahullahu ta'ala yi wadda ya ce muka da yi shimfiɗa da ita ta zu magana ce ta ilimi kwarai da gaske wata ke kunshe da mafita cikin irin wannan matsalar da yadda ba cutar da 'yan kasuwa ba sannan ba cutar da su al'umma da ke da 'yan kaya ba. abin da yake na daidai Allah ba lada kusan da shi Allah ya shafe ta ya nasu Allah kuma da kan da ta wallahi da illa anta wa tafsiruka wa tudu da